أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله أكرم العظيم السلام عليكم آه من دعوة كان كراتمنا دوسة مايكي صلى الله عليه وآله وسلم آه أتكلم التافين wato tarihul hawadis wal ahwal annabawiya na sai Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala ah, zama na 47 in ba manta muna cikin gazawatuhu sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu wato yaƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da waɗanda ya tura a istilahi na malaman tarihi in su can gazuwa to wanda ya je da kansa ne idan suka ce sariya shine jam'insa saraya ana ji to wanda ya tura kenan sai aka ji an ce sariyatu abdullahi bin jahshin sariyatu fulani da sauransu amma a lokaci guda a malaman hadisi zaka ji sun ce gazotu zati salasil a hadisi a bukhari ko gazotu eh, zatil haɓab wayannan duk yaƙoƙi ne waɗanda turawa annabi ya salasil zati salasil sayidina amr dan as shine komanda wanda haɗe suke daga zatul eh, kusan eh, eh, zatul haɗab shi kuma na sayidina abu ubaida ibn al-jarrah Allah ya ƙara musu yarda to wannan kenan amma eh, istilahi na malaman tarihi su haka suke inda suka ce gazuwa to wanda ya je da kansa sariya kuma wanda ya tura to in ba manta ba mun faɗi a ciki ina jin mun yi badar a ciki ko mun yi hudu haka ne muna cikin muraisai ko wanda shi ne kuma ga zutu barin musalik a lokaci guda. Mm. Mun faɗi muna cikin magana akan hadisul ifki wanda mun ce it was the most eventful gazwa da annabi ya taɓa yi. Ya fi yawan a hawadis. Events sun fi yawa a ciki. It was the most eventful. Saboda me? A ciki ne wato su barin musalik dangin ummul mu'minin sayyidat eh, eh, juwairiya bintul harith al-mustalahiyya a wannan yakin ne aka ci dangin garin su da yaki ta zo ta nemi taimakon fansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi tsakanin aure ko a bata fansa ta zabi auren sa kuma aka aure ta sai da Aisha tana gaya mana ba ta ganin mace mai albarka ga danginta a duk matan da annabi ya aura su lasu irin sai da juwairiya ba saboda a dalilin ta gidaje ɗari family guda ɗari aka yanta wanda da ba yi ba mutum ɗari ba family ɗari saboda albarka ha wa zai bautar da surkunan manzon Allah kowa sai sallami wanda suke hannunsu ana gane wannan to sannan a ciki ne suratul munafiquna ta sauka duk a wannan tafiyan yaquluna la yarjana ila almadinati la yukhrijanna al'azz min al'azalla a ciki ne lokacin da shi jahaja'u yaron sayyidina umaru da wani balan sari suka fada wajen ɗibar ruwa suka fada sai balan sarin wannan ya fi shi karfi sai ce ya lal ansar wayyo lansaru ga muhajiru su kashe ni wannan ko ce ya lal muhajirin annabi da ce kai wannan inna hazi da'war dawar jahiliya da uha fa innaha muntina wannan ai kiraye kirayen jahiliya ne ku bar wannan wannan dawa mai wari kai mu bar nan ma shidanu sun soka nan yasa aka tattara aka tafi alayhi salatu wassalam wanda na ce muku an yi tafiya aka wuni aka kwana ta yi da jikinsu ya tsami shaidan ya fita daga ya bar wurin naman shaidan matsiyaci bai son wahala da ya fi zuwa wajen mutane da suke cikin huta da jin daɗi amma an da za a jihadi a yi wahala gudu yake sannan shi rayun hadisin ya ce wallahi ba mu samu inda muka sauka ba muna sauka inda muka sauka haƙarƙarin mu na taɓa ƙasa sai da bacci ya kwashe mutu ƙasa da kowa ya tsami ba a tashi ba sai da rana gori ya waye rana ta yi an makara da an ce bilalu ma ya jira saboda ya kira sallah shi ma bacci ya dauke shi aka tashi aka yi sallah asuba a lokacin to haka dai aka wuce to a nan ne kuma aka bar sai da Aisha a baya radiyallahu anha saboda tana cikin haudaci da rubuka wanda shi yake kan raƙumi ina jin duk kun san wannan ko a raƙumi za ku ga akwai darbuka wanda wanda wato za ku ga akwai darbuka wanda yake wani kamar rumfa a sama to wannan darbukan sai da Aisha tana ciki ta fita ta je kamar ruwa su shi ko mai jan darbukan bai san ta fita ba ana ji da haka da ya zo kawai bai ma gane da nauyi ko ba nauyi ba sai da Aisha tana cewa lokacin mata ba su ci nama sun koshi ba don haka sai bai ji nauyin ya canza ba da haka kawai sai ya buka ya tafi a nan wurin lokacin mun fara kawo muku nassin hadisin cikin bukhari wanda take cewa idanun sulasan zai tafiya cikin tsakanin matansa kuriya yake wacce gudan ta fito sai ya tafi da ita to ya yi kuriya kuriya ta ta fito sai muka tafi abin da ya faru ya faru to a takaice alaihi salatu wassalam shi mai jan da buka ya tafi abinsa da ya tafi kuma me zai faru sai da aka sauka sai ba a ganta duk wadda za ba ta ga kowa ba ta ce ta yanzu ina na san ina zan nufa daga nan da haka su tun da sun san inda suka baro ni na san za su labarin zauna nan jira shi kenan ta yi kwanciyanta to akwai kuma safwan ibn al-mu'attal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi kuma dama an saba in an je yaƙi shi ke biyo daga baya ko an yi mantuwa ko wani abu ya biyo to ya dawo inda radiyallahu ta'ala anhu ardahu sai ya ga wani duhun abu haka a lullube da ya matsa kusa da wurin sai ya ji ƙanshin turaren manzon Allah waye ba zai ga turaren manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam turaren madina da zufan annabi ake haɗa a yi turare a ko ina ɗiba ake aje a yi turare da zuwan ya za a yi ba sinadarin da ake turare da shi kai waye ba za a gane sinadarin ba shi ya wuce turare zufan ne sinadarin da ake haɗa turare da shi akan ɗiba a sa a kwalba kwalba a je a zuba a yi turare da shi da haka da ya ji kamshi sai kawai ya gane wa ya ce subhanallah zainatu rasulillah ana ji wato wacce annabi ya ɗauko cikin matarsa suka yi tafiya ita aka bari a nan shi ne ma nan za'ina yau ma za'anikum ya kamata za ku yi larabci ku koya da ƙur'ani yau ma za'anikum wa zai bambancin ya za ka gane me ma'anan za'an a nan ita ayar ta gaya ma me ma'anan za'an in za'an ta zama kalma can gari ba iqama fa to iqama kishiyan za'an din ne tastakifuna yawma za'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa abadiha me iqama zan kenan da zama tunda kishe sani to za'inatu rasulillah abokiyar tafiyar manzon Allah an gane wa za'anikum ana wato ina so ne fasara ya rike kokolonku da ke tunda aran momi ne ku ko da zo tila in ka zo daidai so tuna ka zo daidai ne eh ko a kiyamun laili ko kuma a musaffa ana gano arabu to yace yace subhanallah sai yace inna lillahi wa inna tace yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zainatu rasulillah wannan inna lillahi tace wallahi shi ya farkar da ni ina bacci kuma bai kara fa ma za da ala an kala zalik bai kara kalma ɗaya ba sai ya sauka daga kan raƙuminsa saboda girmama manzon Allah ya je ya durƙusar da laƙumin daidai inda take sai ya juya ya bada baya saboda ta kimtsa ta hau tukunna bai ce komai ba ita ma ba ce komai ba sai ta hau laƙumin ta zauna ana gane wannan da ta hau ta zauna da jallau ana sai da ta hau ta zauna shi ne fa sai ya kama akalar raƙumi ya ja cikin nutsuwa da girmamawa ba ba har suka tadda sojoji in fa kafin su zo ma an ma riga an shiga madina to da suka shigo madina ana ji da kyau suna wucewa shugaban munafukai abdullahi dan ubayy ibn salul qatalahu allah ta'ala Allah ma ya la'ance su da wannan kalmar cikin suratul munafiq qatalahumullahu anna yufakuna ana ji yana ce yana ganin su ce wallahi ma na jamina wa ma na jamina wa ma na jamina wa uzu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsibunahu hayyinan la ilaha illallah wa inda allahi azim haka kalmar nan ta yi ta tsalle daga bakin harshen wannan zuwa harshen wancan suna jefa-jefa da ita kowa na cefewa ana gane ta laƙi kowa na karba ana ganewa kankace mene magana ta yaɗu a gari har ta je kunnen shugaban halitta sallarsa ita kutun da aka da bata da lafiya ta kwanta wajen wata guda ba ta da lafiya bayan dawowa ita bar sani ake ciki a gari ba radiyallahu ta'ala anha har dai wata rana lokacin su a al'adam larabawa na wannan lokacin musamman dai na garin madina na wurare irin wannan ba sa yin banɗaki a gida ba a gina gida da banɗaki banɗaki akan yi shi can bayan gari ko cikin wajen can wajen gonaki na dabina haka da sauransu to tana so ta kama ruwa mai jinyanta ummu mistahin ita ce mai jinyanta daman su ma dangi abubakar ɗin yadda mai tsawo ɗan asasata ɗin dangi abubakar ne kamar yadda ya zo a hadisi cewa danginsa ne shi ke ɗauke da nauyinsa duk talakawa danginsa shi har wanda ma ba danginsa ba yana ɗauke da nauyinsa radiyallahu anhu to shine sai ita take jinyanta suna tafiya sai sai da sai sai da Aisha ta yi tuntube sai ummu misdahu tace ummu misdahin tace mene ta'isa misdah Allah wadara misdahu ko tur da shi ko kalma irin wannan ana ganewa sai sai da shi subhanallah atusbina rajulan shahida badran yanzu mutumin da ya race ba ke ga irin wannan magana sai umu mai ta ce ah ke ba ki san yana cikin wannan magana ba ta ce wani magana sai ta sake dubanta yanzu kina duk abin da kici a gari ke ba ki ma sani ba ki ba san komai ba in ki kunci ban da lafiya ban fita ko ina to anan ta gaya masa tiriyan tiriyan ta gaya masa tiriyan tiriyan tiriyan kin ji abin da yake ainihin ta ji ma ba ta bukatan kama ba kawai zai ta ce mu koma ta ce to haba shi yasa annabi sallallahu alaihi in ya shigo mana da ba haka yake mun bimban da lafiya zan ga tattalawa zan ga nuna gina amma wannan karin da ya shigo ko sai dubi mai jinya sai ce kai fa ciku sai juya ya fita ya wannan mai jinya ta ku sai wuce sai ta ce bari da annabi sallallahu alaihi ya shigo sai da ya ce kai bacci kuma yadda ya saba sai ta yaro sallah ina neman izini zan je je in gaida iyana ya ce a mata izini to nan ne tace da ta je gida sai ta nemi tana so da mata je tace na so ne in je in tabbatar da labarin wajen iyayena in kowa ya koyi mun labari su ba su koyi mun daga in ji cikakken labari ina zuwa shiga gida na fashe da kuka na ce baba me mutane suke faɗi a kaina ne mama me mutane suke faɗi a kaina sunan mamanta ummu ruman an san mafi ta kusa na abubakar jalla an jami'a sai ki wallahi haka ne ya ta ki haƙuri wallahi da ƙallama ta kunu imra'atun wadi'atun inda rajulin yuhibbuha wal hadara irin illa aktharna alaiha wato yana da wuya kwarai in jita mace kyakkyawa kamar Aishin kenan tana aure da mutum babba yana son ta kuma tana da kishiyoyi sai sun mata taron dangi wato saboda the first assumption dole za a ɗauka kishiyoyi ne inda wani abu na na shari'a ya samu mace tana da kishiyoyi to first suspect ba first suspect ba let's let, let us use the language of lawyers primary suspect. Ka gane? Yaren lauyoyi suke primary suspect ko yaren 'yan sanda. su ce primary suspect inda an samu wani crime wato wanda ake tuhuma na farko in mace ce mai kishiyoyi to kishiyoyi ake fara tuhuma until they are proven innocent sai an tabbatar cewa ba su ji ba ba su gani ba su da laifi da na sa nemo wani kuma wanda ba su ba ana ji to shine ta ba ta haƙuri sai da Aisha radiyallahu anha tana kwance a gida shi ko manzon Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad a lokacin saboda koyar da shari'a da koyar da shin musulmi mumini a matsayinsa na mai koyi da annabi Muhammadu sallallahu in wannan ya faru da iyalinsa ya zai yi ne sai aka ce ai abun bai ta faruwa da annabi ba baka da wanda zaka yi koyi kai son kai son ranka kawai yi mana in bai ta faruwa kan me mafita ba haka zace ba amma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai zama ga shugaban halitta gaba ɗaya wanda Allah ya fiyar da shi fiye da kowa almurtaba sahabban sai ne radiyallahu anhu amma shi ya wuce nan sai dai a ce almurtaba ana ji to sai mu duba mu ga shi da haka ya faru da shi yayayi yadda yin na shi Allah yake so ayi to idan bai yi mu'amala bai yi ta'amul da mushkilan ka ana ganewa da ɗabi'a bashariya ba idan da ɗabi'a ko malakiya ko ɗabi'a irin tasa ta matsayinsa na martabansa me abin koyi kai a wurinka kai isa kai mala'ika ne da haka dole ɗabi'a ta zama bashariya dan me saboda dan mu ake mu ko ba mala'ikun ba in an ce ya ta murmushi yana shiga gida ya tattala ta kamar da kamar bai ji komai ba kai za ka iya hakan nan yama wannan kai koyi da shi kai ga in baka nemo itace ba ai kaga akalla dai to gara ka tsaya a koyin murtuke fuska din ka baka ce komai ba baka gaishe ta ba haka ne to waye zai shata maka inda ba za ka wuce ba a fishi ka gaya mu waye malamin mu to in haka bai faru ba kam ya zamu mu koyi ku tambaye ku amsa mun da Allah tambaya ina fassara la karkana da kuma suna isotun hasana in haka bai faru ba sannan kuma na biyu kaga matakin farko kenan ko bai mata magana bai in yazo ko sai ce kai fatikum ya shata maka inda bai kamata ka wuce ba wajen daukan mataki ne mataki na biyu mataki na biyu shine shawo tunda Allah kuma bai ce komai kan magana ba saboda mu ake so mu koyi darasi mu in aka yi faru Allah zai mana magana ne mun isa to kuma mu ake so a koyawa in Allah ya bar magana take ba shi amsa mu in ya faru mu Allah ne zai mana magana dan Allah in ba da wata gudan nan muna karban darasi wajen ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam kwana 30 to wajen wa za mu karba ai ka a ce komai maka ka rarrauna yar mutane ko ka faffasa mata kai ko ka kai wani abin da ba shi ba to gara annabi ya zama malamin ka kuma in waye so kai warware matsalar rana guda to me ka koya ina kai dai baka yi sawaye so ka kanka in haka ya faru ba ba muku da malami sai shugaban halitta to shi ne hikimar Allah ya bar abu ana ji uwa hakan ya faru a lokaci guda kuma wato annabi a matsayinsa na malami to shi ne fa shi kuma kaga mataki na farko na farko me na biyu na biyu shawara da makusantansa ya zaɓi mutum biyu ko uku a cikin shawara su me ya kamata ne da wannan matsalar ne wanda ya fi kowa hankali wanda ya fi kowa ilimi wanda ya fi kowa kusaci da Allah wanda layan tukwanin hawa shaidan baya zuwa kusa da shi ba tana jefa masa wani abu amma ya sauko a martabarsa yana shawara da wanda shaidan na iya su ba masu mai bane me malanta me ilimi me abun koyarwa a wurin shine koya ka tsarkaka koya ka zama shugaba to sauko wajen na kasa ma kai shawara da su wanda ba su kai ka ba after all limamin annaba da mala'iku ma su koya shawara ya nemi shawara ana ganin darussan ko daki daki darasi na uku dole masu shawaran su yi haka in tu sun bar shawara iri ɗaya me hikima a ce mutum fiye da ɗaya su bar a nemi shawaran su a nemi ɗaya mana kawai in shawaran su ya zama iri ɗaya ana gane magana ne kalla ma annabi ya shawara da sahabbai kaga shawara ta tafi ɗaya duka taba ba tun da yake cewa shiru alayya wallahi ba a taba su ba shi shawara ɗaya duka su haɗe baki in ɗaya ce da mutu dole a san ɗaya ce hagu cikin girmamawa ba wai don a yi wai na yi kace na ce da kai ba ko wannan annabi wannan ce na da wannan wani ce ni ba su da inda shawara da wannan za a nada to dakata in tambaye ku wai idan shawara ta zama ina Allah ina hikima tambaye su da yawa a yi da mutum ɗaya kawai an gane karatu haka aka yi a suratul hujurati la tuqaddimu bayna Allah wa rasuli me ya jawo abubakar ne ya rasulullahi amir alaihim fulanan sai umaru ce a ni da ina ganin a naɗa musu wani ana ganewa sai ya ce a umaru kana so ka saba mun kenan sai ce a ni wallahi ba aka rike kawai sai ga qur'ani ya sauko duka ya ce su ba da wuri suna manyan ma la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wa taqullu illa samina la tarfa'u aswatakum har muriya ya daga la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi daga yau wala tajaru lahu bil qawli wannan kaba'ira ne an tabata amalukum wala tajaru lahu bil qawli kajari ba dukul badin an an tabata amalukum kaba'ira ne tana ruguza aiki ko ya kai na Abubakar girma ko ya kai na Umar girma kai dole ka yadda dukkan rayuwa na da naku an tara bai kai sakan ɗaya na Abubakar ba bai kai sakan ɗaya na Umar to duka na Umar ma da na Abubakar yana iya rushewa daga muriya a gaban Annabi ba cewa ba neman taimakon sa ba daga muriya ko na neman taimakon ne ko daga muriya mu ma masoyan masu neman taimakon ba. Haba jama'a, fa aina ta sabuna, annabi ake magana fa. Ya Rasulallah. To shi ne, darussan kenan, da haka da ya kira Usama tun Zaid a shawara, dawa da Sayyid na Ali ibn Abi Talib. Sai da Aisha take ba mu wannan dogon labarin duka hadisi. Ba wanda ya riwaya hadisin ibki sai ita. ana gane tunda ita ce mihwar na kadiyar na na na na na na maudu'in misali to sai ya zama me ya za a yi sai ya ce alayhi salatu wassalam ya ce ya ce a aka ce ya za a yi ya tambaye su Usama tun Zaidin tace fa amma Usama tun Zaidin fa shara alaihi ya ce amma Usama tun Zaidin sai ya yi masa ishara da cewa da abin da ya sani na yadda yake son iyalinsa sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ahaluka wallahi la na'lamu fihim illa khairan aw kama qala iyalanka ya rasulullahi iyalinka ne wannan sai da Aisha mu iya san mu sauna abu dangane ta wanda ba alheri ba ya ce sai na duk muciya son layi an nisa'u siwa haka firu akwai mata da yawa waɗanda ba ita ba Allah bai takura ka kan mace ɗaya ba saboda me saboda shi ganin damuwan da annabi ya shiga ne abin da yake na farko a raba annabi da damuwan tukuna daga ba a zo a warware ka ji shi damuwan sai ba wai don Aisha yake tuhuma ko na ba ko kusa ko kusa hashahu a ce ya tubi ya annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan magana ne cewa idan aka ce annabi na damuwa kar ka dubi kowa ka dube shi shi tukunna ko da iyalinsa ne kar ka dubi iyalin fara da shi a tsamo shi daga yanayin na damuwa ya zama ya fita daga baya in an warware a zo a wanye a ga wanne ne daidai wanne ne sai tunda akwai ma a dawo da ita ka ji magana to shine sai bayan ya gama shawara da su sai tafi masallaci wannan mataki na nawa kenan na biyu saura na nawa na uku duk fa wahi bai sauka ba duk wannan magana ke da ku Allah bai ce komai kan magana ba in Allah ya ce magana ai shawara a nemi Usama a nemi Ali kuma ku kuma ai shiru a ki magana da ita misali duk wannan sauraron wahayi ne kuma duk wannan lokutan mu ake bawa darasi mu da wahayi ba zai ce mana komai ba har alƙiyama ma ta tsaya inda mu da wahayi ba zai ce komai ba har har a hura kaho to shi ne sai wato manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci sai ya samu ya samu ita asori ya samu sahabbansa da suke masallaci ya yi hudu ba jama'a man yi uzurni min rajulin balaga azahu ahali aw kama kala waye zai mun uzuri kan mutumin da cutarwansa ya riga ya isa har zuwa inda iyali na suke waye ne zai mu uzuri da wannan mutumi sai sai suka ce sai suka ce ya rasulullahi su wanda suke wurin sai suka ce ah, sadunu ma'azin shi ya fara bada amsa ana ganewa ya rasulullahi ka gaya mana kowaye shi in yana cikin kazaraji ne in yana cikinmu ne mu banu ausin mu mun san matakin da mu ɗauka a kansa in yana cikin yan kazaraji ne nuna mana shi wallahi yanzu nan mu aika shi mu fille marka to dama akwai akwai jikakkiya tsakanin ausu da kazaraji kafin musulunci to yau ta taso kenan sai shi ko shugaban kazarajin sa'adu shi ma sunansa ibnu ubada al'ansari al-khazraji ana ji sai ya miƙe ya ce wallahi baka isa ba sai da aisha da za ta faɗi sai da ta tsaya ta yi abin da muke kira jumla itirabiya ta ce ba kama sa ce ba kana kamla zalika rajulan salihan ta ce wallahi mutumin kirki ne kafin wannan magana da ma mutumin kirki ne kar ku ɗauka ko don ya faɗi maganan nan ku ɗauka mutumin banza ne a'a hamiya ce ta kwashe shi amma mutumin kirki ne sa dan ubada sai da ta tsarkake shi wallahi mutumin kirki ne amma sai tashi yace yace ina yace yace yace wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba ba wani baka isa ka taba shi ba wato daman da yake ka san ba a cikin gun yake ba ka san a cikin muke ashe zaka yi maka da a cikin gun da ba ka faɗi haka ba sai shi ko ibnu ma'az ya ce ƙarya kake munafiki kai ma kana kare munafiki ka zo munafiki dan uwansu kenan haka aka yi ta musu annabi da ya ga sallallahu alaihi wasallam falamma kasura gal lagat da ya ga wata fatil aswat mun sun daga da da magangan irin wani sai sai ya fara kwantar da su a ya isa ya isa ya isa har ya kwantar da su hankali ya kwanta mataki na nawa kenan taura na hudu duk kafin waye sai ya tashi ya tafi gidan surukin nasa inda Aisha take. Ana jin wannan? Yana zuwa alaihi salatu wassalam sai da Aisha ta ce lokacin tana zaune da ita da babanta da mamanta tana ta kuka. Tana ta kuka. Ana ji? Sai ga wata balansariya ta shu, ta zo jajantawa. Bayan ta gaishe ta ita ma ta fashe da kuka ita balansariya. ta ce suna cikin haka ba wanda ya motsa sai ga shugaban halitta ya da ya sallama ya shigo ya samu ya zauna bayan an gaishe shi sai ya ce mata ya aisha ana maganganu a kanki idan gaskiya ne ki tuba wa Allah Allah bai karban tuba ne ki isi ba idan kuma ƙarya aka miki to Allah ina tabbatar miki Allah zai wanke ta ce wallahi da ya faɗi maganar nan sai na idanun sun bushe kwallon sun ɗauki sai na ce ya abi ajibi ya abi ajiba anni rasulallah don Allah ka ba annabi amsa annabi kwana ba zan iya magana ba ya ce ma za a ƙuli da rasulillah ni ko me ina nake da abin da zan iya ba annabi amsa in ji abubakar ta jiya wajen mafiyar ta ummu ruman ya ummi ajibi anni rasulallah don Allah ba wa annabi amsa a maimakona tace ni kuma me me zan iya cewa annabi tace sai tace to wannan abu da ake tuma na da shi yanzu da zan amsa muku eh na yadda za ku in na kareta kuma ba za ku yadda ba amma Allah Allah shi ya san gaskiya kuma tace saboda tsabin bakin ciki nai nai in tuna sunan Yakubu na manta sai na ce wallahi ba abin da ba misalin abin da ke tsakanina da ku kama abin da ba illa kama abin da baban Yusuf ya faɗa Yakubu din kenan tace wallahi saboda bakin ciki na manta sunansa tace abin da baban Yusuf ya faɗa fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala ma tasifu to shi kana tace wallahi bayan na faɗi wannan magana ba wanda ya motsa a daki ba wanda ya fita ni ina inda nake babana yana inda yake mamata mamata tana inda take me zuwa jaji tana tsugune manzan salasala yana inda yake take muka ga alamun wahayi na sauka masa yanayinsa ya canza da wahayi na sauka mun tabbata wahayi ni kuma kafin lokacin na raina kaina ina ganin ban isa Allah ya magana kan sha'ani na ba ban isa ba yadda take da annabi ba ta san ba so ɗaya ba an yi magana kan waɗanda ba su kai ta ba amma masa kudu tsananin girman Allah a zuciyarta alaiha ridwanun ba girmama Allah da take gani take ita bata isa Allah ya magana kanta kuma Allah ya yi magana kan wanda ba su kai ta ba an waro da matsalolin wanda ba su kai ta daraja ba an yi niƙar sami Allah wala da titin jadi duka fi zauja waye waye Allah titin jadi duka fi zauja hawalatu bintu hakimin ce ba sahabiya ce ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam bace bayan ya nasu ya annabi la sunna ka ahadi min nisa'i an yi na wane da wane da wane ba wanda ba yi sababin nuzuli da shi ba ina nufin yawanci wai a ɗaiɗaikun jama'a amma ji take wai ita bata isa Allah ya magana kan ita fatanta Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi ko a mafarki wallahi wa yana gama sauka ya watsaki sai ya a'udhu billahi bismillah ibarakarta innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasibu sharran lakum bal kalmar ma dan Allah ku dubi bara'a irin na alqur'ani bara'a bil ayn ba bara'a bil hamza ba ana gane wajen fara labarin ma bude wahayin da cewa innal ladzina ja'u bil khabari ba fa a kiyaye karatun tun karatun bai je ko ina ba an ba da amsa إن الذين جاءوا باب النبي با أما يتسألون عن النبي العظيم با باب الخبر با كو يجيتك من سبب بنبي يقين با بالإفك أي دقا نم ما بس يقرأ يقول إبا an wanke ko ba wanke ba Allah zai kira labarin gaskiya ifku ne innal ladzina ja'u wannan yana cikin fasahar Qur'ani aya 18 ba za a yi ba amma ta farkon tun ba ka yi ko wakafi ba amsa ta kare ko daidai nan ka yanke an ce qur'ani baka samu cikakke ba sai daidai nan ya yanke sauran gobara ta ci amma ka samu ina jabil ifki to ka samu amsar tambayan ka saura ayan sha shida da rabin aya ko sha sha bakwai da fiye da rabin aya duk da ya kone ma kai dai amsa ta samu jumla fa ta cika daga inna da zai jabil ifki an gama ba da amsa da tabbas a ma'ana jumla bata cika ba a labari saboda nan an kawo farkon labari dole a kawo ƙarshe me ya faru da David Ifki su wane ne sai aka ce usbatun minku amma ta David Ifki ya kalla ya karanta labari ko an fita ko ba fita ba la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum bakin cikin da take ciki ko tana ta kuka rawaye sun kare la tahsabuhu sharran lakum walwa khairu lakum ba shari ne gare ku ba alheri ne dai na kuka sharawa yanki sai da Aisha su go masu kirkiro labarin da kullum ri'in minnum maktasaba min al-ism kowanne a ciki yana da nasa kasan na abin da abin da ya kasabtowa kansa na na na sabo na laifi na yankin da ko ya haɗa labarin ko kirkira ko isarwa ko like ko share ana ko commenting ya ce magana ta yi daidai kaga ƙur'ani da fasaha ba fa like lokacin da ta sauka ba sharing ba comment ba subscribing amma ka ji ya ce kullum ri'in min maktasaba ka ji iktisabi ba kai da Allah dole kai da Allah ke magana ba mutum ba likulli mri'in minhum maktasaba min al-ismi ashe ismin rarraba ake kowa da nasa kaso ba ni na faɗa ba ni na kirkira amma kai like kai share kai commenting kai forward da mabiyanka duka gaba ɗaya su ma wallazi tawalla kibrahu minhum an tabbai sai da cewa wane ne wallazi tawalla kibrahu tace abdullahi bin ubay ibn salu shine wallazi tawallaki ba wanda ya kamata ya fassara mana ayan nan kamar Aisha duk malaman tafsirin duniyar nan in ka cire ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duka har sahabban gaba daya ba wanda ya kamata ya fassara mana wannan ayoyi ba wanda ya san ma'anar su kamar tunda akan ta tasa wallazi tawallaki bro tace to za mu tsaya saboda na lokaci insha Allah za mu dora mun dawo اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم ما سبق الحق والهادي إلى سبيل